الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن التقوى هي النجاة في الدنيا والآخرة يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجه ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أيها المسلمون من علامات التوفيق والسداد أن يترك العبد أثرا طيبا بعد رحيله من هذه الحياة الدنيا يذكر به ويترحم عليه ويكتب له العجر والثواب بعد موته قال تعالى يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره بعد موته من علم علمه أو أجري نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته فاحرص أيها المسلم على أن يكون لك أثر في دنياك ترى نفعه في أخراك وإذا فتح الله لك بابا للخير فسارع إليه فإنك لا تدري متى يغلق وصدق الله تعالى إذ يقول إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقال الله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين والله تعالى يكتب آثار الخير ويكتب آثار الشر التي كان هو التي كان هؤلاء سببا في إيجادها في حال حياتهم وبعد وفاتهم يكتب الله الأعمال التي نشأت من أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم فكل خير يعمله بشر من نشر علم نافع أو أمر بمعروف أو نهو عن منكر يكتبه الله تعالى والآثار الطيب كان من دعاء نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي اجعل لي ذكرا جميلا بين عبادك المؤمنين واجعل لي أثرا حسنا في من يأتي من بعده والأثر الطيب عطر جميل تؤله به القلوب وتسلح به النفوس وتذهب به الأحقاد ويزيل به الغضب والأثر الطيب المستمر بعد وفاتك والسيرة الحسنة التي يذكرك الناس بها بعد رحيلك هي نعمة من الله عز وجل فكم من الناس لما رحل عن دنيانا لهجت الألسنة بالدعاء له وبكت العيون على فراقه وتسابق الناس في معاصره وعلى النقيض من ذلك فكم من, من الناس من مات ومات ذكره معه فلا تحرم نفسك من الخير ولا تبخل على نفسك من الحسنات المستمرة والصدقات الجارية لتكون لك رصيدا مستمرا بعد وفاتك فربما لا تجد أحدا يعمل لك ما يسقل بميذانك بعد وفاتك فكم ممن يملك, الم... من يملك الأموال وما تصدق لله وما بنى مسجدا أو قدم شيئا لله فترك أمواله لورثته فاقتسموها وتركوه لمسيره فعلى المسلم أن يباشر من الأعمال التي يبقى أثرها مستمرا لأن من مقاصد الأعمال الصالحة الاستكثار من الحسنات وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أيها المسلمون وللأثر الطيب صور ومجالات كثيرة ومتعددة تختلف من شخص لآخر كل بحسب قدرته واستطاعته فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتها وأذكر لكم منها على سبيل المثال الدعوة إلى الله وسن السنة الحسنة فمن أعظم الأعمال أجرا وثوابا بعد الموت الدعوة إلى طريق رب العالمين وإرشاد الحائرين وهداية الضالين ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه والله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم متفق عليه ومن الأثر الطيب نشر العلم النافع ففي الحديث إن مما يلحق المؤمن من أمله وحسناته بعد موته علما ألمه ونشره فانشر علما نافعا تنعم في قبرك ومن صور الأثر الطيب الصدقة قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنه فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون وقال سبحانه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع ثنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أخرجه البخاري فتصدق بما تيسر لك وفي مسند أحمد قال صلى الله عليه وسلم يا عمرو نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح أيها المسلمون ومن صور الأثر الطيب الصدقة الجارية فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من أمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره أو ولدا صالحا تركه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجه ابن ماجه فالإنسان الذكي هو الذي يحرص على أفضل الأعمال وأعظمها ثوابا ومن صور الأثر الطيب الغرس فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا او يزرع زرعا فياكل منه طير او انسان او بهيمه الا كان له به صدقه اخرجه البخاري ومسلم عباد الله هذا فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا أرحم الراحمين اللهم يا رحمن يا رحيم يا من خلقت الإنسان بأحسن تقويم حسن سريرتنا كما حسنت خلقنا وأبعدنا عن المعاصي واغفر لنا إنك أنت العلي الكريم اللهم يا عظيم السلطان يا قوي الحجة والبرهان اهدنا إلى الصراط المستقيم واهدنا للعمل بالقرآن إنك عظيم الإحسان اللهم يا من لا تراه العيوب وعجز عن وصف الواصفون وفقنا للحق وإلى الطريق المستقيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون اللهم لك الحمد على أن هديتنا للإسلام فاهدنا إلى الصراط المستقيم إنك أنت ذو الجلال والإكرام اللهم يا صاحب الفضل والمنة اهدنا إلى الطريق المستقيم وجنبنا سبل الشيطان وارزقنا أعلى درجات الجنة إنك أنت الغفور الرحيم اللهم يا خافض ويا رافع ويا ضار ويا نافع ارفع درجتنا بهدايتنا إلى الصراط المستقيم وجنبنا نزغ الشيطان إنك أنت العزيز الحكيم اللهم يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء أقبل توبتنا وزد في إيماننا وارحمنا إنك واسع العطاء عظيم الرجاء اللهم يا بر يا تواب يا جامع الناس في يوم الحساب تب علينا واغفر لنا وارفع درجتنا إنك أنت الغفار الوهاب اللهم يا من إليه المآل يا من لكل ما يريد فعال أقبل توبتنا وزد في إيماننا وارفع يوم الحشر درجتنا إنك أنت الحق المتعال اللهم يا رافع السماوات يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الزلات اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أكرم الأكرمين اللهم يا مقلب القلوب اجعل قلوبنا عامرة بالإيمان بك وألسنتنا مشتغلة بذكرك وسرقنا عن معصيتك وقدر لنا طاعتك واجعلنا من التوابين واجعل مقامنا في عليين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نبرأ إليك من كل ذنب به عصيناك اللهم أقبل توبتنا وزد في إيماننا وعازم درجتنا إنك أنت إنك أرحم الراحمين اللهم إنا نتوب إليك توبة صادقة من الذنوب والمآسي والآثام اللهم أبعدنا عن كل شر وحفظ بصرنا وسمعنا ويدنا عن الحرام يا الله برحمتك أستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من الذنوب والمآسي التي تنغص عيشتنا وتضيق صدورنا وتكدر يومنا اللهم أبعدنا عن الحرام ما ظهر منه وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم أنزل الأمن والسلامة على ولاية غومبي خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar mu tana magana akan mai kabari wadda zai jawo maka lada ko bayan mutuwarka ma'ana ɗan adam zai iya tafiya lahira amma yana karɓar lada gargashin man sanna sunnatan hasana wanda ya kafa wata hanya mai kyau yana da lada yana kuma da ladan wanda ya zo ya aiki da ita bayan mutuwarsa ila yawon kiyama da wannan taken hudubar muke kira ga gwamnatin jihar nan duk da cewa ba mu ji ta bakinta ba amma muna ga wasu abubuwa suna ta yawo a kafafen yatsa labarai na wasu mutane da suke neman za su kafa ko masana'antar fina-finai ne wadda kuma wannan kowa ya sani ko su masu yin aikin sun sani cewa rusa tarbiyar mutane suke ba gyara tarbiyar mutane suke ba ba bisa labaran da muke ji ba mu tabbatar ba an yi wannan attempting din a wasu jihohi ba a samu shiga ba don haka kada wannan gwamnatin ta bari a yi wannan abun za ta girbi abin da ta kafa tun daga ranar da ta saka hannu har zuwa ranar da alkiyama za ta tsaya gwamna ka sani ƙarara idan ka bari aka yi wannan za ka girbi zunubin da ka kafa daga ranar da aka kafa har zuwa ranar tashin alkiyama yaran mu gaya maka gaskiya ba mu son ka mutu zunubi ya bi bayanka wallahi ba masu saboda haka ka kafa ayyukan alhairai mun ga yadda aka rusa gidajen gala a wancan lokaci mutane sun yi ta addu'o'i da yabo da jin daɗi saboda an kashe abin da zai lalata tarbiyyar mutane kada ka kuskura ka zo ka ɓata rawa da tsalle domin wancan abin da ka yi yanzu yana bin ka na lada wannan kwa in ka kuskura ka kafa shi zai bi ka da zunubi zuwa kabarin har ranar tashin alkiyama don haka muna kira duk da dai ba mu ji ta bakin gwamnati ta yadda ko ba ta yadda ba amma dai dole mu wai kada a kai lokacin da za a zo kuma alkalami ya bushe shi yasa muke suke muke magana muna son mu bada misali da abu ɗaya wanda da shawarar mu da tunanin mu aka yi misali masallacin miyatti da gidan sinima ne da ake kira gidan miyatti da shawararmu da maganarmu da yau da gobe da bibiya har sai da gurin ya dawo masallaci inda ya dawo masallaci banda karatu da salloli ba abin da ake yi na tabbata mai gurin da zai dawo ya kalle mu a duniya da zai ce mun gaya masa alheri na tabbata babu kafara cikin wannan don haka kyakkyawar cikawa ce yayi akan wannan abu kuma dama abin da ake nema dan adam yayi shine husnul khatima kyakkyawar cikawa to saboda haka mun san wannan gwamnatin yanzu ta yi zaman tahiya abin da ya rage kawai shine ta yi sallama idan aka kuskura aka samu warwarar alwala sallar ba ta yi ba in dai alwala ta warware ba a yi sallama ba to babu shakka sallar ba ta yi ba kuma mun san gwamnatin yanzu ta yi zaman tahiya kawai abin da ya rage ta yi sallama ne kada ta yadda al'alarta ta warware ba ta yi sallama ba domin wannan warware alwala ce kwarai da gaske don haka muna kira lalle lalle Allah ya sani mun kira kuma mun faɗa mun musa wannan saƙon zai isa ko ba mu faɗa ba za a kai ko ba mu ce a kai ba balle mun ce a kai a kai saboda wallahi al'ummar annabi ne a gabanmu kuma al'ummar ce ba wani addini da ya yarda da aikin batsa za a zo a yi ta koya wa mutane abin da ba shi kenan ba duk da muna jaddada cewa ba mu ji ta bakin gwamnati ba har yanzu amma dai mu ga matsayarmu ba mu yarda ba ni dai a matsayata ban yarda ba ina jin kuma duk da yawa ba su yarda ba ba su yarda da a yi wannan abun ba don haka masu nema ɗin ina ma da a ce makaranta za su zo su gina don tarbiyyar mutane ko ai kaga da a iya cewa wani abu ne amma kawai ka zo ka kora mutane ba da tsaraici da rawa da kiɗa kawai shi kake son kai don ka lalata tarbiyyar mutane Allah bai yarda da kai ba akan wannan aikin kuma ba mu yarda da kai ba kuma manzan Allah bai yarda da kai ba akan wannan aiki na biyu gwamnatin tarayya wancan satin mun yi sallah an makara aka sanar cewa ai gaggawa a biya kudin aikin haji mun ji a labarai mun gani an yada rabin kudin kiristoci an yade an ɗebe musu an ce su je an rabin an ɗebe musu gwamnati ta ɗauke musu to mu musulmai da muka fi yawa muna jira ni dai har yanzu ban ji ba an ɗebe rabi a kai ma gwamnatin tarayya ita ma muna bin ta bashi akan wannan dole da yadda aka yi ma waɗancan mu ma'amara don mu ne muka fi yawa a ɗebe rabin kuɗin alhazar nan a ce rabi za su biya rabi gwamnati za ta ba su tallafi kamar yadda aka yi ma 'yan uwanmu da muke zaune cikin ƙasa ɗaya saboda haka mu ma mana muna bin gwamnati wannan kuma muna sauraron gwamnatin mu ga abin da za a yi in ba a yi ba za mu sake magana shi ne gaskiyar magana za mu sake magana har ma da rubutu in Allah yadda saboda mu muna son sauki na uku muna ba da shawara ma waɗanda suka sai abinci suka ɓoye don yi tsada to ya faɗi ya faɗi warwas kuma wallahi zai sake faduwa don haka tun da wuri ka fitar ka sayar in ba ka ba shawara muke baka asarar za ta yi maka yawa muna baka shawara ka yi wannan warwas ko yau din na ana ta maganganu cewa gwamnati ta yi abin da za ta yi abin shi zai sake faɗo ba wani wanda ya maka mugunta kai da kasai abinci ka ɓoye don muguntar ka watakila kai kai don mun ga har gwalagwalai an sayar mata an saya an aji akwai wanda ya sai da gidansa ya saya don bakar aniya wai zai zai canza gidan idan lokaci yayi a nan muke kuka har da hawaye muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mu talakawa duk inda muke karatu sai mun yi addu'a cewa waɗanda suka rasa Allah ka ba su waɗanda suke cikin tsanani ka sauƙaƙa musu Allah yana jin mu fa kuma ku dinnan in mun faɗa amin kuke cewa kuma addu'ar kuke yanzu Allah ne ya karɓi kukan talakayewar was saura masu kayan magi da gishiri da sauran abubuwan da za a haɗa abinci da masu shaguna a unguwanni ku ji tsoron Allah yadda abin ya sauki kuma ku sauƙaƙa idan ku ba ku sauƙaƙa ba to annabi ta yayi addu'a kuma tana nan tafe wallahi tana nan tafe duk wanda dan matsayinsa ya tsananta ma al'umma shekara dubu ɗaya da wani annabi Allah annabi ya ce Allah kai ma ka matsa masa kuma zai matsa maka ta wani gurin da baka tsammani ka yi sauƙi wannan yatsan ba kai yake nuna ba amma ka yi sauƙi ban ma san ka ba amma ka yi sauƙi Allah yana san ka in ka yi sauƙi haka manzo Allah ya ce waɗannan su da kiraye-kiraye fassarar hudu ban mu godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai gare ka ya Allah godiya take a bisa ni'imar da kai mana ta musulunci da imani gare ka godiya take ya Allah da ka sanya mu cikin al'ummar manzon Allah muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai kai Allah wanda baka da abokin tarayya muna shaidawa lalle annabi Muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne Allah ka yi tsira tare da aminci da albarka a bisa manzanka tare da alayensa da sahabbansa gaba ɗaya. bayan haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah domin tsoron Allah ita ce mafita a wannan duniya da kuma lahira ubangiji yana cewa wanda ya ji tsoro na zan sanya masa mafita kuma wadda duk ya dogara gare ni zan azurta shi ta inda baya tsammani Allah tabaraka wata'ala shine mai kaiwa matuƙa cikin al'amari ya ku musulmai yana daga alamar mawafaka wanda ubangiji ke yi ma wasu bayi da kuma tabbatuwa akan hanya shine dan adam ya bar wani gurbi tsarkakekke bayan ya bar wannan duniya din bayan ya fita daga wannan rayuwa ta duniya wanda wannan abin da ya bari da shi ake tuna shi da shi ake masa addu'o'i na samun rahama da shi Allah yake rubuta masa lada da dacewa bayan mutuwarsa Allah ya faɗa yana cewa ya ku mutane lalle fa ku sani wannan rayuwar duniya dan jin daɗi ne dan kaɗan kuma lalle lahira ita ce gida wanda take madawwamiya kuma tabbatacciya hadisi daga Anas dan Malik Allah ya dade shi yana cewa manzo Allah ya ce abubuwa guda bakwai suna jawo lada akan bawa bayan ya mutu yana cikin kabarinsa yace ilmi da ya ilmantar da mutane da kuma korama da ya tona aka samu ruwa ake sha ko rijiya da ya tona ake samar da ruwa ko dubino da ya dasa ko bishiya da ya dasa ko masallaci da ya gina ko alkur'ani da ya saka a rinka karantawa ko ɗa na gari da ya bari yana nema masa gafara bayan mutuwarsa ya kai ɗan'uwana musulmi ka yi kwaɗayi a bisa ka bar wani gurbi a cikin wannan duniyar taka bayan ka bar lahira wanda za ka rinka ganin amfanin wannan abin da ka bari a lahirar ka kana cikin kabari idan Allah ya buɗa maka ƙofar alheri to kai gaggawa wajen shigewa cikinta kana raye yanzu da ranka Allah ya buɗa ma ƙofar alheri ka yi ƙoƙari ka shige ciki domin baka sani ba yaushe za a rufe wannan ƙofar Allah ya yi gaskiya a lokacin da yake cewa a yi lalle sun kasance suna gaggawa zuwa ga aikata alheri suna bautata mana da kwaɗayin rahamarmu suna bautata mana don jin tsoron azabarmu sun kasance a gare mu masu tsoronmu ne Allah ta'ala ya sake faɗi yana cewa lalle mu ne muke rayarwa kuma mu muke kashewa mu muke rubuta abin da kuka gabatar kuna da rai kuma mu muke rubuta abin da kuka bari a bayanku ko na lada ko na zulumi komai in ji Allah mun kiyaye shi cikin littafinmu mabayyane Allah ta'ala yana rubuta gurbin alheri da ka bari hakanan kuma yana rubuta gurbin sharri da ka bari wanda waɗannan abubuwa su suke zamantowa sababi na samarwa a cikin abin da ka aikata a halin rayuwarka da kuma bayan mutuwarka ko dai Allah ya rubuta maka alheri saboda ka kafa alheri ko kuma Allah ya rubuta maka sharri don ka kafa sharri Allah zai rubuta maka dukkan abubuwan da wato ka aikata wanda suka faru daga maganganunka daga kuma ayyukanka da kuma halayyarka dukkan wani alheri da ka aikata wanda ɗan adam ke aikatawa Allah zai rubuta shi sawa'un ya da ilimi yayi mai amfani ko umurni yayi da abu mai kyau ko hana munanan ayyuka yayi Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta masa lada hakanan kuma idan ya kafa mummunan al'amari a bayan ƙasa ya kafa gidan rawa da gidan shashanci da abubuwa da suke samar da zunubai za a ci gaba da rubuta masa munanan abubuwa na zunubai za su bi shi cikin kabarinsa har ranar tashin alkiyama gurbi mai kyau da ya kamata ka bari yana daga cikin addu'o'in annabi ibrahim tsira da amincin allah su tabbata gare shi yake cewa allah ka sanya harshe na gaskiya a ƙarshen rayuwata wato daga cikin mutanen da za su zo bayana ai ma'anan shine yake cewa Allah ka sanya mun ambato kyakkyawa tsakaninmu bayinka muminai bayan na mutu ka sanya mun gurbi kyakkyawa a waɗanda za su zo a bayana su rinka ganin kyawawan ayyuka na suna yi mun addu'o'i da yabawa gurbi mai kyau da za ka bari turare ne mai ƙanshin gaske wanda Allah ke samar da shi wannan turaren yakan haɗa zukatan mutane yakan kyautata rayukan mutane yakan tafiyar da gaba yakan gusar da fushi duk mutumin da ya dasa alheri ya mutu ya bari to babu shakka zukata za su haɗu wajen yi masa addu'a kuma zukata za su haɗu wajen kyautattuwar kyakkyawan zato gare shi hatta waɗanda suke gaba da shi gabansu za ta ƙare masu fushi da shi fushin zai ƙare barin gurbi mai kyau bayan mutuwa shine sirarka ko tarihinka ya zamanto mai kyau wanda za a mutane za su rinka ambatonka da kyakkyawan al'amari bayan ka bar wannan duniya ambatonka da kyakkyawan abu mai kyau ni'ima ce mai girma daga wajen Allah da yawa daga cikin mutane a lokacin da suka bar wannan duniyar har suna sun yi maganganu masu kyawu a kansu ta hanyar yi musu addu'an alheri idanuwa suka yi kuka saboda bakin cikin rabuwa da su don alherin da suka yi mutane suna gaggawa wajen yi masa addu'a da bibiya da fatan alheri a kansa sabanin haka akwai waɗanda da yawa su kuma sun mutu da suka mutu sai ambatonsu ya mutu tare da su kada ka haramta ma kanka alheri kada ka yi kanka rowa daga kyawun ayyukan da za su gama suna nema maka lada bayan mutuwarka daga ciki akwai sadaka bai gudana domin ka kasance wannan shaida ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala ya bar maka a bayanka da yabo da kirari da kake samu bayan mutuwarka domin da yawa ba za ka samu wani bayan ka mutu wanda zai aikata wani abun da mizanin ka zai yi nauyi ba bayan ka mutu da yawa daga cikin waɗanda suka mallaki kuɗi ba su yi sadaka ba ba su fitar da zakka ba ba su gina masallaci ba ba su taimaki waɗanda ya kamata su taimaka ba ba su gabatar da wani abu na alheri ba sai suka mutu suka bar kuɗin magada suka gaji dukiyar sannan suka rabe ta a tsakaninsu suka yi watsi da shi da kuma makomarsa gaba ɗaya ba sa masa mako addu'a yana kan kowane musulmi ya rungumi ayyuka na alheri waɗanda za su wanzu bayan rayuwarsa ta ƙare a wannan duniya wanda zai rinka samun lada na ci gaba domin ai dama daga manufofin ayyuka nagartattu shine ka yawaita aiki nagari da zai saba maka lada bayan mutuwa ya zo a cikin sahihu muslim hadisin abu hurairah yana cewa wandan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk yayin kira mutane zuwa ga shiriya yana da ladan waɗanda duk suka bi shi suka yi aiki da wannan ladan ba tare da an tauye ladan su ba yana daga cikin gurabe masu kyau da zaka bari a bayan rayuwarka nau'o'i ne daban-daban sun saba ma juna gwargwadon yadda kowa ya samu iko da damarsa Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da za ta iya yi kuma ba zai kallafa mata wani abu ba sai abin da za ta iya yi ina ambata maka ka yi ƙoƙari ka kafa ma kanka wani abu wanda zai sama maka lada bayan mutuwarka daga ciki shi ne ka yi kira zuwa ga Allah ka kafa tafarki wanda yake nagartacce ka bar wani abu da mutane za su amfana kai kuma ka rinka amfana da lada a cikin kabarinka yana daga cikin abu masu girma na ayyukan lada waɗanda suke ba da lada bayan mutuwa kira zuwa ga addinin Allah kira zuwa ga Ubangiji shiryar da batattu waɗanda suka ɗimauce a bayan ƙasa kiransu zuwa ga shiryar Allah don haka ma annabi ya faɗa masa yi Ali yana cewa wallahi mutum ɗaya shirya a hannunka ya fi maka duniya da abin da ke cikinta gaba ɗaya yana daga cikin gurbi mai kyau da za ka bari makanka yada ilimi mai amfani wannan ilimin na addini ne ko ilimi ne na sana'a matukar ka yada shi ka taimaki mutane da shi zai samar maka amfani bayan ka mutu ya zo cikin hadisi yana cewa daga cikin abin da yake riskan mumini na aikinsa da kyawun ayyukansa bayan mutuwarsa ilimin da ya ilmantar ya kuma yada shi Na haka ya kai mai ilimi ka yada wannan ilimi mai amfani za ka ni'imta a cikin kabarinka yana daga cikin sura ko kama ta gurabe masu kyau da za ka bari shine sadaka wacce take gudana Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wane ne zai bani rance rance mai kyawu zan rubanya masa rubanyawa mai yawa Allah ya ce ni nake rike arziki in hana kuma ni nake bayar da arziki kuma dukkan ku gare ne za ku dawo da wanda na hana da wanda na bawa Allah tsarki ya tabbata yana cewa misalin abin da kuke ciyarwa na dukiyoyinku kamar misalin kwaya ce guda ɗaya aka shuka ta fitar da kayuka guda bakwai a cikin kowane kan guda bakwai akwai kwaya ɗari Allah ce ina ruɓanyawa ga wanda na ga dama kuma ni mayalwaci ne in ji Allah ina yalwatawa kuma ni masani ne ya zo cikin hadisi na Aba Huraira bandan tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa wanda duk yayin sadaka da gwargwadon kwallon dibino guda daya amma tsarkakekke ta hanyar halal ya same shi domin Allah baya karba sai tsarkakekke to Allah zai karbi wannan abin da hannunsa na dama sannan ya ci gaba da renon wannan abun ga wanda ya yi sadaka ɗin kamar yadda ɗayan ku yake raunan ɗan saniyarsa har sai ya kasance kamar girman dutse sannan in ajiye masa sai gobe kiyama in yabo ya kai bawan Allah ka yi sadaka da abin da ya sauwaka gare ka ka taimaki waɗanda ba su da shi da abin da ya sauwaka gare ka ya zo cikin musnad na imamu ahmad yana cewa annabi yana cewa madalla da dukiya nagartacciya kuma a hannun namiji nagartacce yana daga cikin surar da za ka taimaki kanka kabar gurbi wanda za a rinka zuba maka lada a cikin akawun ɗinka kana kabari ita ce sadaka mai gudana manzon tsira yana cewa yana daga cikin abin da zai riske ka a cikin kabarinka na kyawawan ayyuka bayan kawo mutu ilmi da ka ilmantar da ka yada da da ka bari salihi da yake addu'a gare ka masallaci daga gina ko kai wakafin wani gida don matafiyi ya huta ko ka tona wata ƙorama ka ba da ita kyauta ko kuma wata sadaka da ka fitar daga cikin dukiyarka kana halin lafiya a rayuwarka domin wasu suna sakaci sai sun kwanta ba su da lafiya su rinka cewa a babu wani kaza wannan ba shine zaɓin manzan Allah ba zaɓin manzan Allah ya ce babu mafificiyar sadaka da kamar wadda ka yi ta kana cikin lafiya baka tsammanin mutuwa amma lokacin da gari ya tsaya kasan ruwa ya ƙare ma ɗan kifi ba yadda za a yi a lokacin kake cewa a babu wani ba a cewa ba a karɓa ba amma baka canki cankar da ya kamata ka canka ba saboda lokaci ya ƙure maka wannan hadisi ibnu maji ya fitar da shi mutum mai hankali shine wanda yake da kwaɗayi akan sama ma kansa lada bayan ya mutu da kuma lokacin da yake raye mafi girman abin da zaka samu na lada daga cikinsa shine akwai dashen bishiya ka samu koda guda ɗaya ce ka dasa a duk inda kake manzon tsira sallallahu alaihi wasallama ya faɗi da hadisin anas ya ce babu wani mutum musulmi da zai dasa wata bishiya ko ya shuka wani abin shuka tsuntsu ya ci ko mutum ya ci ba fa cewa aka yi kai satar kayan mutane ka ci ba a'a a dai baka ka ci amma kada kai sata zunubin ka yana nan ko tsuntsu ya ci ko kuma dan ka ciyar da dan adam ko wata dabba ta ci face wannan abin sai ya kasance ladan sadaka a gare ka imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi ya ku bayan Allah da wannan muke kwadaitar da mutane su kafa alhairai a cikin rayuwarsu kafin mutuwa Allah kuma kadai muke roƙo yi mana mawafaka da sabon irin wannan al'amari ku yi wa manzon Allah salati kamar yadda ubangijin ku ya umurce ku cikin alqur'ani yana cewa lalle Allah da mala'iku suna salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku masu imani ku yi salati salati akan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsira a bisa wannan annabin da aminci da albarka tare da alayensa da hasabansa gaba daya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka dirkakar da waɗanda suke makiyanka makiyan addini ka taimaki bayinka masu masu ɗayan takaya Allah a duk inda suke ya Allah mai rahamar duniya mai rahamar lahira ya wanda ya halicci ɗan adam da mafi kyawun tsayuwa ka kyautata sirrinmu ya Allah kamar yadda ka kyautata halittarmu ya Allah Allah ka nesanta mu daga aikin zunubai Allah ka yi gafara a gare mu ya Allah domin kai ne maɗaukaki mai karamci ya Allah mafi mai girman wato hujja ya wadda ya fi kowa ƙarfi mai rinjaye da hujja ka shiryar da mu zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya ka shiryar da mu zuwa ga yin aiki da alƙur'ani da sunnar manzanka domin Allah kai ne mafi girman kyautatawa ya wadda idanuwa ba sa ganinsa ya waɗanda duk masu siffantawa suka gaza wajen siffanta shi kai mana mawafaka wajen samun gaskiya da bin gaskiya da kuma zuwa tafarkin kama daidaici Allah kada ka wulaƙantar da mu ranar da kake tayar da bayinka ranar da dukiya ba ta amfani 'ya'ya ba sa amfani ya Allah godiya a gare ka take saboda ka shiryar da mu zuwa ga musulunci Allah ka shirya mu zuwa ga hanya madaidaiciya domin kai ma'abocin hujja ce ma'abocin girma ma'abocin ɗaukaka ya ma'abocin falala da baiwa ka shirya mu zuwa ga tafarki madaidaici ka nesanta mu daga tafarkin shaidan kai mana arziki ya Allah da samun babbar daraja a cikin gidan aljannarka domin Allah kai ne mai gafara kuma mai tausayi ya Allah wadda ke kaskantaswa ya wadda yake dagawa ya wanda yake sa cuta in ya ga dama ya mai amfanarwa ka amfanar da mu ya Allah ka daga darajar mu ta hanyar shiryar da mu zuwa ga hanyar ka ya Allah ubangiji ka nesanta mu daga fisga irin ta shedan domin kai Allah mabuwayi ne mai hikima ya wanda yake jin saututtuka ga saututtuka suna kiran ka ya Allah amsa mana ya ma abocin baiwa da kyauta Allah ka karbi tuban mu ya Allah ka ƙara mana imani ka ji tausayin mu ya Allah ka ba mu rahamarka ka yalwata kyautarka akan mu ya Allah domin kaunar mu tana da yawa gare ka ya Allah ya wadda ake masa biyayya ya wadda yake karban tuba ya mai tara mutane a ranar hisabi karbi tuban mu ya Allah gafarta mana ya Allah daga darajar mu ya Allah domin kai mai gafara ne mai yawan bayarwa ya Allah ya wanda ake mayar da bukatu zuwa gare shi da koke-koke ya wanda duk abin da ya ga dama zai aikata kuma yakan aikatawa karbi tuban mu ya Allah ƙara mana imani ya Allah ka daga darajar mu a ranar da kake tara mutane gaba daya domin kai ne gaskiya madaukaki ya wanda ya daga sama ba tare da gofa ba ya mai amsa addu'ar mutane ya wanda yake biyan bukatu in an kawo ya wanda yake gafarta kurakurai gafarta mana zunubanmu ya Allah ka karbi tubanmu ya Allah domin kai ne mafi karamcin masu karamci ya mai juya zukata ka zuka ka sa zukatanmu zaman torayayyu da imani da kai ka sanya harsunan mu shagaltattu da wajen ambatonka ya Allah ka sarrafar ka juyar ya Allah da dukkan aikin sako daga gare mu ka kaddara darajar mu ka ba mu daraja tare da ɗaukaka mu cikin yi maka biyayya ya Allah ka rubuta mu cikin masu tuba masu yawan tuba ka sanya wannan matsayin namu da matsayar da za mu tsaya a gaban ka cikin matsayi maɗaukaki ya Allah ya mafi tausayi masu tausayi Allah muna barranta da dukkan wani zunubi da muka aikata wanda muka saba maka ka karbi tuban mu ya Allah ka ƙara mana imani ka girmama darajar mu ya Allah ka ji tausayin mu ya Allah Allah muna tuba zuwa gare ka tuba ta haƙiƙa ka raba mu daga aikata aikin zunubai da sabo Allah ka nesanta mu daga dukkan wani sharri Allah ka tsare idanuwanmu da kunnuwanmu da hannayenmu da ƙafafuwanmu daga aikata aikin sabo da rahamarka muke neman taimako ka kyautata sha'aninmu ya Allah gaba ɗaya ya Allah muna roƙonka kada ka ba mu dogaro da kawunanmu daidai da kiftawar idanu ya Allah muna neman tsari daga zunubai da aikin sabo waɗanda suke sa rayuwarmu take shiga cikin kunci waɗanda kirazanmu suke zamantowa cikin fushi wadda rayuka rayu wato yau da gobe mu take zamantowa da wahala Allah ka raba mu da irin waɗannan zunubai ka nesanta mu daga dukkan haram abin da ya bayyana da ya buya Allah muna roƙonka ka raba mu da sharrin shaidan Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a jihar Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya ya ma'abocin ɗaukaka ya mai amsa addu'a ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya da kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in قوموا إلى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمكم الله وإياكم